بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin sha biyar ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga baka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen izu na hamsin da takwas za mu tashi farkon izu na hamsin da tara wato juzi'i idan muna magana juzi'i kuma shine juzi'i na talatin daidai domin alkurani ya kunshi juzi'i talatin to wannan juzi'in amma shine juzi'i na talatin din idan kuma lissafin hizbi ne shine amma ita ce wato izu na hamsin da tara muna wato gabatar da wannan karatu kamar yadda muka saba a kowace lahadi a wannan masallaci na jera da ke kundilar gannar albasa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da zamu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون kamar yadda muka saba ita wannan sura sura ce makkiya mafi yawancin mufassalar dama surorin ƙasa surori ne 'yan maka da jajjerin nan za ku ga mafi yawanci domin suna magana ne akan tauhidi an saukar da su ne a makka sannan kuma a ita ce sura ta tamanin a jejin saukar surori ta sauka bayan suratul ma'arij kafin suratul nazi'a surar da zamu tarar bayanta tana da ayoyi 40 a lissafin mutanen basra da madina amma a lissafin mutanen kufa da makka ayoyin ta 41 ne wannan surar tana bayani a dunkule akan abin da ya shafi tauhidi da girman Allah madaukakin sarki domin mafi yawanci ayoyin makka suna bayani ne akan tauhidi domin a lokacin kokari ake su ma fahimci waye Allah musulunci bai yi karfi ba to bayan bismillah sura ta buɗe da amma ya ta sa'alun asalin kalmar an ma ne an ma an cin daban ainihin da nun sai kuma ma ita ma mim da alif baki asalin kalmar a haka take to sai aka haɗe sai koma amma kaga an yi iblamul nunin fil nun to wannan ma din ita ma sai aka shafe ta sai ya zama amma saboda haka shi za aka ce tana ɗaya daga cikin surar da ta fara da tambaya inda ana sa alamar tambaya a qur'ani to da za ka ga question mark a gaban wannan amma ya tasa a dutsen domin akwai salo da yawa musamman wajen salo guda goma da alqur'ani yake zuwa da shi na buɗe sura da shi za ku wata sura tana buɗewa ne da tasbihi kamar subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram sabbih isma rabbika al-a'la yusabbihu lillah wannan tasbihi ne sura ta buɗe da shi akwai kuma sura da tana zuwa da godiya ne ga Allah kamar alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab alhamdulillahi fatir as-samawati wal-ardh akwai kuma surar da tana zuwa da salo ne na labari a ta amurin lahi ba ta ta'ajilu akwai surar da haka take zuwa akwai kuma surar da tana zuwa ne da challenge kalubale alif lam mim ra challenge alif lam mim challenge ne kalubale ne sannan akwai surar da ake buɗe ta da rantsuwa kamar nuhun Allah rantsuwa yi wani kalami wa ma yasuru to haka malamai suke kawowa wajen salo guda goma qur'ani yake zuwa da wannan salat to amma yadda ta alun wannan ta zo da salon tambaya kamar yadda suratul anfal ta zo ya tsado naka anil anfal ita ma tambaya ta zo da shi to haka ita ma suratul nawa'i kamar yadda sunan ta yake ta zo ne da wannan wato salon na tambaya amma yadda ta alun akan me suke tambaya shi ne abin da Allah ya ce akan me suke yin tambaya kaga alamar tambaya ce a gaban aya sai Allah ya ce anin naba ila azim suna yin tambaya ne akan annaba labari in aka ce labari a larabci yana zuwa da ma'ana guda uku ko dai alhari ko alkhabar ko kuma yana zuwa da kalmomi uku kai ko kuma annaba annaba duk wanda ya fahimci me larabci da kyau in kace masa annaba ya san kana nufin labari babba wanda yake kunshe da wani babban al'amari shine annaba domin daga za ka samu annabuwa shi kuma annabi annabiyu wanda ya zo da wani labari na musamman shine ne annabi an fahimta da kyau ko sannan sai habar shi kuma wannan ya haɗa ne da sidika wal kadi yana ɗaukan ƙarya ko gaskiya shi labari eh duk wani labari da za a bayar ana kiransa habar sai kuma na uku shine alhadith shi kuma alhadith yana magana ne akan kamar abin da bature ke cewa current news shi da ake kiran qur'an hadisi na annabi alaihi salatu wassalam hadisi saboda wani labarai ne baka dangane daga annabi alaihi salatu wassalam d- dangane da yadda zaka gudanar da rayuwarka da kuma yadda zaka yi shari'a shi sa maganganun annabi suka zama hadisi to wayannan su ne matakai guda uku to sai Allah ya ce anin na wail abin suna yin tambaya wata jama'a gungun jama'a suna yin tambaya anin na wail abin don gani da labari mai girma duk da cewa annabawa kai muka ji labari ne mai girma amma sai Allah ya kara da kalmar al'azim mai girma to kaga shi ne malamin suke ta tattaunawa me labarin mai gir- mai girma wasu suka ce shi ne sha'anin annabi alaihi salatu wassalam shi ne annabawul azim din wasu suka ce alqur'ani yake nufi wasu suka ce alqiyama ita ce nabawul azim din saboda haka suna tambayin sunan sa asalin nabawul azim da Allah yake qul huwa nabawul azim antum anhu mu'ridun ga ya musu cewa labari ne mai girma wanda kuke kauda kai a kansa sai Allah yake allazi shine wanda hum su kafirai fihi a sha'aninsa mukhtalifuna suke sabani a kai to kaga za ka ce annaba ake nufi la kafare sun yi sabani ne kan annaba alaihi salatu wasalam sun yi inda suke yi sabanin wai sun ce mai kiri ne ne wai suka ce a boka ne wai suka ce a mawaki kaga wannan sabani ne akan ba wai akan kasancewar annabin ba a'a akan matsayinsa da yake da shi sun yi sabani a kai sun yi sabani to saboda haka malaman da suka ce annabi alaihi salatu wasalam ake nufi sai suka kawo wannan allahi hum fihi mukhtalifun suka ce annabi alaihi salatu wasalam ake nufi wasu kuma suka ce akan qur'ani ake magana wasu kuma suka ce akan alkiyama wannan zancen cewa alkiyama ne malaman tafsiri sun fi karkata a haka shine allahi hum fihi mukhtalifun shine wanda suke sabani a kansa sai Allah ya ce kalla saurara ka ji da ba kalla kalimatu radi'in wa zajrin kalma ce ta wato ɗan ƙasar kai wata formula da zamu ƙara lura da ita duk surar da ka ji kalla a cikin ta yar maka duk sura kuma ba ta fara ba sai bayan an yi izu talatin wannan ma formula ce bai kyau ga ɗalibin ilimi da ya kamata ya rike duk inda ka ji kalla to surar maka ce ko ba ta fara ba sai bayan an fara tun daga suratul fatiha sai da aka yi suratul kafi aka yi suratul maryam sannan kalla ta fara a tiyarar daga kan suratul maryam kalla ta fara kalla ta naktubu ma yaqulu wa namaddu lahu min al'adabi madda kalla ta yakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim zidda anan ta fara saboda haka daga kan suratul maryam zuwa ƙasa ne ake samun kalla kuma in ka ji kalla ina ƙara nanatawa sura ce yar maka ba yan madina ba to shine Allah ya ce kalla bari wannan zance sai ya alamu da sannu za su sani da kalle ta alkiyawa da suke cewa ba za ta dubo ya tsalu raka ani sa'ati ayyanin mursa ayyanin mursaha ya tsalu raka ani sa'ati amma ka annaka hafizun anha duka wannan kalmomin to sai Allah ya ce da sannu za su sani malaman suka ce sai ya alamu ne yaushe shine lokacin da za a sauran daga nan za a fara tabbatar musu da abin da suka karyata shine lokacin wato walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ina ma za ka ga lokacin da malaiku za su fara zararran kafirai suna dukan su ana zararrai kana gurin amma dukan su ai yadribuna wujuhahum wa adbarahum shine kalla sayalamu ne kenan da sannan za su sani lokacin da za a daura su din kenan summa sai Allah ya ce sannan kalla bari wannan magana ta ya alamu da za kuma su kuma sani yaushe shi ne aka ce ranar alkiyama bayan sun gani wajen ɗaukar rai to ranar alkiyama ba za a kuma nuna musu sai Allah madaukakin sarki ya ce na ألم نجعل الأرض مهادا haka والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا Allah madaukakin sarki ya ce alam naj'alil arda mihada shin ba mu sanya kasa ta zama shimfiɗa ba ba mu sanya ta ba ta zama shimfiɗa wal jibala autada sannan muka mayar da duwatsu suka zama tiraku domin jami'i ne na alwajar shi kuma turki yake nufi fila muka sanya duwatsu suka zama wato tiraku a ban kasar ya Allah yake wa khalaqnakum azwajan sannan bayan nan muka halicce ku kuma azwajan wato nau'i nau'i shi ne a cikin mutane zaka ga wato akwai mai kiba akwai siriri akwai fari akwai baki akwai dogo akwai gajeri duka wannan shine azwajan din wasu malamai suka ce a'a azwajan shine zakaran wa unsa namiji da mace kamar yadda Allah yake wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون yana daga ayoyin ubangiji ya halitta muku mataye daga kawukanku don ku samu nutsuwa da su waje ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan sai Allah ya sanya kauna da jin kai a tsakanin to shi ne waje Allah wa khalaqnakum azwaja sai Allah madaukakin sarki yake waje Allah lawmakum subatan sannan sai muka sanya baccinku ya zama hutu gare ku domin da ba a bacci da lawari ya lalace yanzu nan kafin mu ta wani akwai wani ɗaya daga cikin yan ajinmu da muka yi secondary da su ya yi asa da ne ya kare ya biyu a kafa sai muka je duba shi to ɗaya da ciki muke ciki wani classmate mu shi ya yi aikin banki da yanzu ya daina yana na kamfani muna towa sai yake faɗa wata kalma yake cewa wata ran ya taɓa kwana biyu bai bacci ba yace kawai haka kawai rashin bacci na ce kuma kaga ya rashin lafiya yace ya yi abin da ya kai shi asibiti kenan yace da yaje asibitin likitan ya sa wata kwamfuta aka auna shi yace sai ya ga yana ta kiran abu kwalik ɗinsa likitoci a zo a duba a ga abin da ya gani haka ne da alkofami yace gaban sa ya faɗi yace bayan an gama kawai da likita ya zo ya zauna da shi ya kalle shi sai yace masa sai yace masa kai dan siyasa ne sai yace a wani wato mashahurin mai kuɗi ne kai yace a ya ce ma tambayoyi kai fa wani da irin abubuwa ya ce jibo ya ce a familin su ba wani mai kuɗi ya ce duk familin su ba mai kuɗi ya yi shiru ya ce to shi kenan ya ce ne zai wanda ya ciwon ba ya ce kawai sai ya rabu da shi sai ya shiga famasi ya ɗauko wani magani sai ya raba shi gida biyu yace dan hakiki ne ya rawa biyu yace ka sha wannan idan ba kai bacci ba ka dawo yace amma in kai bacci kar ka dawo sai ka gama bacci yace da ya zo ya sha tsafin ruwan da maganin yace wallahi wannan awa arba'in da takwas ɗin da yi bacci ba sai da ya rama yace sai da sai da yi bacci kwana biyu yana bacci yace in ya farka ya ɗan ci abu ko koma yi yace bayan ya dawo bayan kwana biyu ya zo likitan ya kalle shi yace masa ya baka da yace ai bai tashi bane shi yau yace to yace to zauna yace abin da yasa ne ma tambaya yace mafi yawanci wani ciwo muka gani a kwakwalwarka yace kuma mafi yawanci masu wannan ciwon yawanci yan siyasa ne yace kai kuma ka ce ba san siyasa ba yace mafi yawanci manyan yan siyasa ya dana samu ba wasu manyan yan siyasa lafi suna da shi yace ko wani hamshakin mai kuɗin gaske da ya zama prominent yace suna da wannan ciwon yace kuma kai ka ce babu yace ai dai ka ga yadda nake to shi ne kawai ni dama na yi nazari na littafi kawai abin da ya faɗo mu a zuciya a zuciya ta ban gaya musu bane ce wajen Allah na hukun su mata saboda haka bacci da Allah yake ba wa mutane mutum ya zo ya kwanta ka ga ba sai ka sha kwaya ba kai bacci shi kansa ni'imar in ne ba a sahabul gaibi ka ba sahabul kafu ka zama ba bacci ni'ima ce kam kana zuwa da ka samu yanzu wani da ya je ya wurgar da wayar da ya nemi guri kawai sai dai ka jara mun jari ya tafi wani gurin ni'ima ce domin wani yana nan baya iya shi ya ja kwaya to Allah ya ce wa ja'alna lakum subatan mun sanya wato baccin ku ya zama hutu hutu gare su kamar yadda Allah yake gaya mana a cikin suratul furqan cewa waje an lallai da libata bi bayan wato wa wanda ni ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura akwai da inda Allah ya bayani akan hutun bacci shi ma a suratul furqan to shi ne malai yace waje an lallai da libata ayyuka shannatu zalamuhu wa sawaduhu shi kuma Allah ya sanya dare ya zama tufafi shi kuma tufafi shi yake rufe tsirai to da aka ga da dare sai Allah ya biyar ma da ni wato dare ya zama ma jira kamar shi yake wallahi ni idan ya ga shaha Allah yana rantsuwa da dare yayin da ya lullube wannan yinin da kai ta wato galu da ya shi ne kaga gurin hutu kenan waje annan nahara sannan Allah ya ce muka sanya yini ma'ajin gurin neman abinci gurin rayuwa da rana shine waje Allah nahara ma'aja ai da Allahu mushrikan muniran mudiyan mu sai muka sanya shi ya zama mai haske domin kowa neman abinci yake in dai ba garin da mutum ya samu kansa ba yanzu wanda ya samu kansa a kasashen larabawa irin su saudiya in ka je dama rayuwar da daddare ake yi ka wannan daban wannan daban amma lokacin lokacin rana lokaci ne na hada-hada shi ne ma'ashin ɗin shi ne waje an nan nahara ma'asha sannan muka sanya yini ya zama gurin rayuwa yalla ya ce wa bana ina fauqakum sai muka gina kuma a saman ku sab'an kidadan guda bakwai masu ƙarfi ne guda bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin ko wa min al-ardi mithlahunna الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق سبع سماوات طباقا sune ne wannan saman guda bakwai Allah halitta su guda bakwai duk tsariha wa tibaiha da yalwatu da kuma daukakkuwar su to shine malam yake gaya mana wa bani na fawqakum sab'an shidada mun gina a saman ku sammai guda bakwai masu karfi shi da Allah da ya faɗa yace hal tara min fudu ka taɓa ganin gama ta tsage kamar yadda ake yanzu damuna za ta zo a ta kokarin yadda za a yi wato a tofe wani gurin da yake yayo ka taɓa ji an cika wanda ya fito yau za a gyara sama ta ɗaya duk da yadda ta take da girma da halittu masu ɗumbin yawa a cikin ta wanda wa ma ya alamu tunu da rabbika illa hu ba wanda ya san halittar da take sama sai Allah amma baka taɓa ji an ce kowa ya zauna a gida ba shine wa bane na fawqakum sab'an shidada sai Allah ya ce وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wato waje Allah sirajan wahaja sannan muka sanya wato um, rana ita ce sirajin a ciki ita ce sirajin waje Allah sirajan ai da Allah wa mushrikan munira muka sanya a- a- um, rana ta zama sirajan mai haske wahada hasken gaske shine waje Allah sirajan wahaja sai Allah yake wa anzalna min al-mu'sirati sannan muka sani muka muka saukar min al-mu'sirati daga abin da ake tacewa shine al-mu'sirati girgije ake nufi da al-mu'sirati ana daga al-asir kaga yayi shine juice shi wannan girgijen matsayi da ake cikin zane da ruwa sai Allah ya matse shi sai ruwa ya fito a nan ne ma da suke challenging masu cewa ruwa daga ƙasa yake yan science kaga za a ce zai evaporating yayi to Allah ya ce wa anzalna min al-mu'sirati ma an sajjaja sannan muka saukar min al-mu'sirati daga abin da aka matsu shi ne girgije a sahab ma ruwa ne yake sajjajan ma ma ko da yawa mun yi haka ne ne kuri da bihi don mu fitar daga cikin wannan ruwan habban kwaya dangin alkama da gero da masara da da- dawa da ire-iren su shine habban wani batan da dangin tsirrai ƴaƴan jima da sauransu shine wani bata yalla yake wa jannatin sannan kuma a cikin wannan ruwan muka fitar da gonaki lambuka alfafar wanda suke da sarƙaƙiya saboda tsabar ni'imar gurin za ga wannan shukar ta shiga wancan ma shine alfafa din wanda suke da sarkakiya wannan shukar da kake gani wannan ta shiga wannan fa duka da wannan tsaron da suka fito da wannan kwayar da ta fito gaba ɗaya da ruwa ɗaya Allah yustadi ma'in wahidin ne silwanu da gairu silwan kowane nau'i daban ne amma da ruwa ɗaya Allah ya shayar da shi sai ka zo a lambu ɗaya ka ciro wannan kayan marmarin ka ji zaki wannan ka ji ɗaci kuma ruwa ɗaya suka sha shine misali ma'in wa nufaddilu ba'daha ala ba'd Allah yake mu fifita wannan ga su guri ɗaya suke ruwa ɗaya suke ga amma wannan zai fi wannan zaki to shine wa jannatin alfafa da gonaki wanda suke masu sarƙaƙiya a junan sai Allah yake إن يوم الفصل كان ميقاتا مم.
يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت Allah سرابا yake inna yawmal fasli haqiqa ranar rarrabewa ita ce ranar alkiyama kana ne katan ta kasance ma'abociyar lokaci ce dama duk wanda ya mutu to kiyamarsa ta tsaya man mata kamat kiyamatu alkiyamatu sugura kenan alkubra kuma shine ranar da za a haɗu yawmul mahshar gaba daya to inna yawmal fasli haqiqa ranar yinin rarrabewa kana ne katan ta kasance a bar ma'abociyar lokaci kamar ka tambaya yaushe ne sai Allah ya ce yau mai yunfaku fi so shi ne ranar da za a yi buta a cikin ƙaho ranar da za a buta a cikin ƙaho dama Allah ya gaya ma wa malu asiru illa li ajalin ma'dud a suratul hud ba ma jinkirta alkiyama sai dai zuwa wani lokaci da muke kididdige alkiyama Allah ya iyaka mata shine miƙatan din ya iyakance mata lokaci to sai yake yau mai yunfaku fi so ranar da za a yi buta cikin ƙaho fata a tura sai ku zo a kuwa da jama'a jama'a wasu malamai suka ce al'ummar annabi kowane annabi za su zo a cikin al'ummar ma kuma sai a samu kashi kashi gurubin yan tata su tawo shine a kuwa din gurubin ma da za su tawo gurubin kowane irin yan iska da mutanen wamta su biyo ma ayyuhal mujrimun kowane kowa a cikin gurubin su zai taso idan mutum ya saba zama cikin mutanen kirki mutumin kirki ne a wannan zumura din zai tashi in yana cikin mutanen banza a wannan zumura din zai taso shine afuwajan jama'a jama'a fatatuna afuwaja imam mujahid yace zumaran zumaran haka ma ibnu jarir yace ayyani ta'ti kullu ummatin ma rasuliha kowace al'umma za ta zo da manzanta a cikin al'umma kuma nan ma a wari yau ne da hukulla unasin bi imani ma cikin suratul isra shi ne fata tuna afuwaja za ku zo ne wato afuwajan jama'a jama'a dama kuma kamar yadda hadisi ya nuna annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma bainan nafqatayn arba'una tsakanin busan farko da ta biyu arba'in ne wasu ma suka ce shekara arba'in wasu ka ce kwana arba'in wasu ka ce wata arba'in tunda annabi kawai arba'in yake yi shiru an fahimta da kyau ko yawwa to sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa a yi ruwa ruwan sama na kai wannan mamakon ruwan shi ne mutane sai su rika fitowa kamar yanzu tilbukul kamar yadda mabunkusa kasa suke fitowa haka za a rika fitowa yadda ka za ka shuka wake ka ga ya turo ya kullu to haka mutane za su rika fitowa daga kasa wa idan quburu bu'thirat kenan to shi ne annabi yake cewa za ga mutane suna kulkulowa kowa a lokacin ba kowa ya rijiddige banda azarab wannan kashin gadon baya shine baya lalacewa ko makabartin bakiya a makabartar bakiya da za ga ana gyara makabarta za ga irin wannan kasusuwa ake fata a je a tattara su guri daya yawanci su ne banda waɗanda ake samowa lafiya lau to irin wannan kashin shi baya rigidigewa shine ajabu zanab suke ce ma ko ajabu zanab daga nan ne duk wani kashi ta nan zai haɓaka mutum ya kulkulo da kasan shuka haka zai miƙe kuma ya ci gaba to shi ne yawon yin fakwasi suri fata tuna afuwa da ya Allah ya ce wa buɗe a sama'u sannan za a buɗe sammai gaba ɗaya ai wato wa buɗe a sama'u fa kanat abuwa sai ka ganta ta yi ƙofa ƙofa an tsatsage ta yau mace ta kakko sama'u bil gamani wa nuzila al mala'ikatu dumu a ranar idan sama'un ta kafe idan sama'un fadarar tsatsagewa za ta sai kai ko yau duk sama ta yi kofa da Allah yake an tara ne kudu ka taba ganin tsagewa to ranar da kaga sama ta tsage kiyama ta tsaya to shi ne Allah madaukakin sarki yace mana za ka ganta ta zama ta yi kofa ne na zurin mala'ika saboda mala'iku za su sako sai ta tsatsage duk da kofofi shine wa kuti hatu sama'u fakana abuwa ba wa suyiratul jibal sai Allah madaukakin sarki yace sannan za mu tafiyar da duwatsu domin an gaya ma ɗaya bisa uku na duniya dutse ruwa dutse ko haka su zo da haka duwatsu su ne suka zama tiraku a ban kasa to wannan duwatsun duk wanda kake gani da wanda baka gani Allah yace sai mu rike su fakanat saraban sai ta zama kamar babu shine sarab kamar yadda Allah yake wa taral jibalu tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru mara sahab zaka ga duwatsu ka dauka wani wato tandararren abu ne suna tafiya yadda ka san wato girgije na tafiya in hadari zai hadu haka za ga duwatsu na tafiya wa yaqalu naka anil jibali fa qul yansufuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta sune ma tambaya dangane da duwatsu Allah ya ce ka gaya musu za mu nike su ne iya nikewa bai daru haka an sassafa za ka ga wato an yi nomin da duwatsu duka la ta lafiya yi wajen wala amta ba tudu ba kwari ya yi flat haka duwatsu za su koma to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana wasu yi ratil jibalu fa kanat saraba sai Allah ya ce إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا
kuma shi wannan duwatsun shi ne da Allah ya faɗa a suratul kariya wa takunul jibalu kal aihini manfuz za ga duwatsu sun koma yadda ka san auduga wanda iska ke iwa haka za su zama shi ne wa takunul jibalu kal aihini manfuz kuma shi sahabin da aka faɗa dama kamar shi ne da Allah yake gaya mana wannan jina kafaru a'maluhum kasarabi biqi'atin yahsibuhu huwa yahsabuhu sab'anu ma'an ko hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'inda fa wafahu hisaba shine wannan kamar wani ya da ake faɗa to haka zuwa zuwa zama sai ka je ka gaba komai kamar wani ya za ga mutum zai ɗauka ruwa ne lira kana zuwa za ka ɗauka ruwa ne kana kawo kan MCC da kaji zai gaba ku to haka zuwa zuwa su zama to shine Allah ya ce inna jahannama lalle ita jahannama kanat mirsada ta kasance madakata ce madakata in an ce an kawo shi da wato mazdarinsa a nan ai masadatul mu'adda guri ne da Allah ya tanada wasu malaman tauhidi suka ce da kowa sai ya wuce gurin kawai mutanen kirki su tsallake na banza kuma su shiga wuta domin ita jahannama kowa wa iyyakum min illa wariduha kowa sai ya wuce kai ta kan saraki kowa sai ya wuce ta kan jahannama mutanen kirki za su tsallake wanda ba na kirki ba su fada shine abin da suratul hadid Allah madaukakin sarki yake gaya mana يوم ترى المؤمنين المؤمنين والمؤمنات هو يتعاملهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار wannan ayar da kuma wa yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naktabis min nurikum bayani take akan inna jahannama kanat mirsada cewa kare da kafirai za su zo wucewa su fada munafikai su fada mu'minai kuma wato za su wuce kamar walkiya to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana inna jahannama kanat mirsada lalle jahannama ta kasance madakata ce in gawa littafina ga waɗanda suke almaradatul usa masu wuce gona da iri marasa mutunci ma'amul ita ce makomansu ai marji'an wa munqaliban wa basiran wa nuzulan saboda haka ita ce makoma kuma wanda za su koma kuma ita ce masauki haka hakan albasari ya faɗa shine inna jahannama kana mirsada shine abin da yake faɗa ai an annahu la yadkhulu ahadun aljanna hatta yattaza bin nar fa in kana ma'ahu jiwa naja jawazul naja wa illa tubisa haka imamu sufyan sauri shi ma ya faɗa sai Allah yake ne labisi na fiha za su zauna a su zauna a cikin wutar a asaban tsawon zamani shine asaban din domin jami'i ne al-hukum al-hukum kuma wasu malamai suka ce shekara 80 ake nufi da al-hukum wasu kuma suka ce huwa al-muddatu min az-zaman shine tsawon lokaci kawai to tsawon lokaci za su zauna me ake nufi da 80 bayan shekara 80 za a fito da su a'a kawai ana faɗar tsawon lokacin ne 80 din za a yi ta yi ita ce kenuwa kenuwa haka za a kai wa ‘yan wuta shi ne laji ce na biya a haɓa za su zauna a cikin tsawon zamani ba da ta fi kyau sai Allah ya ce la ya zo ko na biya baldan sannan ba za su ɗanɗani wani sanyi wala sharaban ballantana abin sha in kaga abin sha na ‘yan wuta to sanyi in ka abu mai sanyi ka yanzu da ake zafin nan da yawan mutane in za a kawo abin jari ce da sanyi to ba wani abu ga cikin wutar jahannama ba wani abu da za a ba su mai sanyi illa zama harira in ka ga sanyi to sanyi ne da zai kashe zai cutar da su na daura sai dai na zama harira na daura to shi ne labisi na jiya a haɓa za su zauna a cikin tsawon zamani la yazuqu na fiha bardan ba za su ɗanɗano na abu mai sanyi ba wala sharaban kuma balantana abin sha wasu malamai suka ce bardan ana nufin bacci la yazuqu ba za su taɓa yin bacci ba a cikin wuta ina su ina bacci wala sharaban balantana ba su abin da za su sha sai Allah ya ce ne illa hamiman an gane ko wato in ba in ba hamim tafashashen ruwan zafi ba wanda boiling point ɗinsa ya haura tsari ya haura na tafashashen mai shi za a daga shi ne illa hamiman wa gassaka in ba wato tafashashen ruwan zafi ba wa gassakan da kuma ruwan mugunya na yan wuta ruwan gyambu shi za a daga ba shi ma sai ya gama tafasa a rika ba su shi ma da sun sha Allah ya ce faƙaɗa ma'a'un tana sha kafin ya zo ya shuri wuju sai kwanyar da fuskar naman fuskar su duk da haka sai sun danna a cikin cikin su kuma da sun ja sai tsintsinka hanjin haka yin wuta za ta rika shan ruwa to shi ne Allah madaukakin sarki yace illa hamiman wa gassaqa sai kuka fashashen ruwa da kuma ruwan mugunya sai Allah yace jaza'an sakamako ne wifaqan wanda ya dace da abin da suke haliya shine wifaqan jaza'an wifaqan sakamako ne ga abin da ya dace da abin da suke a duniya sai Allah ya ce إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Allah ya ce innahum lalle su ɗan waje la yarzuna hisaba kwata kwata ba sa tsoron hisabi kuma shi tsoron hisabi ba wai sai mutum ya faɗa da baki ba a'a aikin ka shi zai nuna Allah ya ce kana in kaza za ga wani yana za a kawo kuɗin marayu da hau kan shi a wannan ba sai ya ga yawa baya tsoron hisabi yawwa za a tara kuɗi na kungiya ya hau kai ya rubuta ciki ba abin da ya gane shi wannan sai ya ga yawa baya tsoron hisabi ba sai ya faɗa ba aikin ka shi zai nuna aikin ka don wasu ganin suke wani sai ka faɗa ba faɗe ba ne aikin ka shi zai misalin me kake nufi akwai misalin hal akwai misalin makal a zo yin wani abu wanda Allah ya ce ka za a yi ta ki to ne ya nuna ba ka tsoron hisabin Allah me yasa za ku ga hadisi ya ce Allah yana gafarta wa kowa amma banda mai mujahara wanda zai fito wa Allah fito na fito Allah ya raba ma addini da daddare ka zo ka gaya mutane ai abin da za yi Allah baya yafe wa wa'annan to innahum la yarjuna hisabi la yakhafuna hisaba ba sa tsoron ma hisabi wanda wata shine la yarjuna hisaba ai lan yakunu ya'taqiduna anna wato san madara ba ta gudu cewa akwai wani gida a can ba in idza zauna fiha wa yuhasabun da za a saka musu kuma a musu hisabi a can ya Allah yake wa kazzabu sun kanyata bi ayatina sun kanyata ayoyin mu kizzabu ya kanyatawa ai wa kanu yakdibuna bi hijajillah wa dalailihi sun kasance suna kanyata hujjojin Allah wa lokacin sarki da dalilai an fahimta da kyau ko ala khalqihi allati anzalaha ala rasulihi dalilan da Allah ya saukar akan bayinsa da kuma ya saukarwa manzanni kai wa yuqabiluna hadi takbir sai su rika karyata su ce zaman ai takriban iya karyata to shine Allah madaukakin sarki yace wa kullun shay'in kuma kowanne abu a sai nawo mun kiyaye shi kitaban a rubuce shi shi wa qad alimna amalan ibadi kullihim ya mana yace ana nufin Allah ya san ayyukan bayi duka wa katabna alaihim sannan kuma mun rubuta mun wadabta musu mun rubuta shi akan su wa sanadiyyu ala zalik za mu saka musu akan haka in khairan fa khairan in alheri ne to za su ga alheri wa in sharar fa shar in sharri ne ma za su gani ya Allah yace fa zuku ku dan dana balan naji da kun ba abinda za mu kara muku illa azaba in ba azaba ba ayyu qali li ahlin nar za a ce wa yan wuta zuku ma antum fihi ku dan dana abin da kuke cikin sa balan naji da kun illa azaban min jinsi wannan abin da kuke dantana ba komai za mu kara muku ba in ba azaba irin ta ba shi ne Allah ya faɗa a suratul Dawud cewa wa akharu min kasmihi azwaj shi ne wannan fa zuku balan nazidakum illa azaba Abdullahi da Umar Allah ya tsara masa ya dangana cewa lam yazal ala ahli nar ayatan ashad min hadhihi yace ai ba wata aya mafi tsanani ga ƴan wuta fiye da wannan aya da Allah zai rika gaya musu ana dukan kaga ana dukan mutum ma ko a gida ne ma ko nisimin wani lokacin maganganun da ake fara sun fi ma zafi akan bulala saboda haka ana yi musu azaba ana gaya musu cewa ku ɗanɗana ba abin da za mu ƙara muku in ba azaba ba ana gaggaya musu maganganu to shine Allah yake ne إن للمتقين مفازا مم.
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا Allah ya ce inna lil muttaqina mafaza man yake yaqulu ta'ala mukbiran an su'ada Allah kuma yana ba da labari dangane da yan aljanna haka wa'azin Qur'ani yake da mu za ku ga yi magana akan yan wuta sai ya magana akan yan aljanna shine ba hauji sai ce ta baki da ta baka hautar ba hauji kenan saboda haka haka wa'azi yake idan wa'azi ya zama salo daya ya zama wasa kai wa'azin ka kawai kullum wuta ake kai mutane ba wa'azin annabi bane wa'azin ka kullum ba da dariya ake ba wa'azin annabi bane sai ya zama bayan khawfi wal raja ta kuna nufin barara ai bayani ne aljanna ai bayani ne wuta wannan shine wa'azin annabi alaihi salatu wasallam kada ya zama salo ɗaya kawai ka zama mai ake kiransa doka kawai kullum karo dariya kake ba mutane ba haka ake wa'azi ba haka annabi yake ba kullum ka zo zaka kake wa mutane jiki kowa ya tafi yana kan kafa ba haka ake wazi ba sai ya dauki haka qur'ani yake za ku ga in yi bayani in aljanna sai bayani kan wuta in kan an tsora saka nan kuma sai a saba rai sai wato a san gurin Allah mun duba amma nan gurin Allah ka samu haka qur'ani yake duk in ka dauke shi ka kafa haka qur'ani yake to shine innal muttaqina mafaza wa ma ajalahum ta'ala min al-karaba bayan an gama tsoro sai mutu a can sai Allah yake bayanin abu da ya ta dawo yan aljanna na karama da ni'ima yace inna lil muttaqina mafaza lalle yan aljanna mafazan wato rabauta sai rabauta ko rabo ya tabbata gare su bi ya halatta ka faɗa ka shine mafaza ai fazu sun rabauta su yan aljanna fa na zauminan nan sun kubuta daga wuta wal azharu hauna qawli ibn abbas to shine Allah yace ne hadaiq sai rahoto da ne kama ka tambaya sai Allah ya ce Allah zai ba su gonaki lambuka jami'i ne na alhadiqa shine hadai Allah zai ba su lambuka kuma aka ce lambu ka san lambu baya zama lambu sai da kayan marmari a yawwa idan ka dace lambu to ba sai an gaya ba shi akwai ilimi da mangwala da goba da a ba ma ya kama sunansa lambu sai ya ce go'en nan kayan marmari in ba ga ba sunansa lambu fili kake da shi ba na 20 by 20 yawwa amma lambu shine rasu akwai wani a ciki shine alhadika an gane ko in ko ba haka ban kace hadika a larabci sai ka faɗi ta mene gidan duba hadikatul hayawan ake cewa yawwa yawwa lambun dabbobin daji ka ka faɗi na mene amma kace alhadika kai turu kawai a zuwan lambu ne da kayan marmari in muka ji za mu ga kayan marmari a ciki in ba fili ne muna zuwa kace kana da lambu a waje kaza muna zuwa ka nuna mana waya an kewaye guya wuce ai fili ne wannan ko biyu sun fito babu kayan marmari za mu sai wannan fili ne an gane ko to shine hadai jami'i ne na alhadika lambuka ne wa alaban da ilimi shi ma jami'i ne na al'inabu ka duba ka ga ai mun san cewa a cikin lambun da yake ka lambu akwai ilimi ko amma sai Allah ya kara gina ma wa alaban dan ka gane cewa ilimin fa irin difference ne ne kala kala in ka sha wannan ka ka ciro wanda zaka ji ba irin wannan bane kuma balarabe yana kai inabi kai ba balarabe mu ma dan babu ne an fahimta da yau ko yau wato da haka ilimi wani abu ne wanda za ka ga wato da wahala ka ga mutum ya ce ma baya san ilimi da wahala to shine wa alamar da kuma ilimi sai Allah ya ce wa kawaiba da yan mata a cikin aljanna a kiraman wanda shekarunsu daya kaga ba wanda za ta yi wata gori ma ta ce ai ce kaza shekaru da ya suke kai tsaya akwai fasarori da malamai ce akan kawai kawai shine macen da wato take lafiyayyar budurwa ana kawo wasu sugobi ni ba kala rawi bane ba sai na faɗa ba saboda haka amma kawai kawai shine budurwa kawai an fahimta da kyau ko a tsaramin wannan shekarun su daya to sai Allah yake ni wa ka'san da kuma alka'as kofuna jihaban wanda yake a cike da kayan sha na giya irin ta aljanna an fahimta da ko saboda haka wa kasan jihaba da kuma wato kofi da giya take a cike a cikin sha Allah yake لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
وهذا كم mutum da an ce giya har yanzu hankalin mutane aka ce jiya sai mutum ya hararo ya ji karkajin ba jiya duniya bai kullum Allah ya bayani jiya sai ya yi ma bayanin da ba irin ta duniya ba sai cikin zuwa da waka ya ce la yusadda'una anha wa la yunzifun yace ba ta sa ciwon kai kuma mutane ba za su rika zuwa la yasma'una fiha lagwan wa la ta'timan illa qilan salaman yau saboda haka nan gurin sai Allah ya gaya mana wato la yusaddauna na ba ciwon kai wala yuzibuna kuma ba za su ga mutane suna zancen banza ba mutum ya zo ya ja giya ya tafi ya gaura ya fi tsari ya ce ga miciji nan ko kuma ya gaura ya tawo ya ga tuma kai ya gaishe su an fahimta da kyau ko ran ku ya dade tsugunna ba za ka ga hawa shirin gita ba to sai Allah ya gaya ma cewa la yasma'una fiha lagwan ba za ka ji zancen banza ba ga wanda ya sha giyar al- wato aljanna walakin za ban ballanta na ƙarya ai ka ga wanda ya sha giya ya zo ya kalli shi ba kai ya ce ran ku ya dace ai ƙarya yake kuma an san mahaukaci ne to dan wanda ya sha giya aljanna babu wannan shine walakin za ba ƙarya kuma yana yake jaza'a wannan sakamako ne wanda yake nuna rabbika daga ubangijinka a ɗa'an kyaututtuka ne kyauta bayan kyauta shine a ɗa kyauta ce daga ubangijinka bayan kyauta za a zama haka ne hisaban har sai ka ce ya rike ka shine hisaban din malamai suka ce abin da ake nufi da hisaban kai da kanka za ka yi wa kanka hisabi ka rika hasbi hasbi ya Allah wa hasbi hasbi ya rike na haka shine hisaban an bai da kyau ko wannan ma'anonin yana da kyau mu rika bibiyar su musamman abin da ake faɗa izin amma mai hikima da wayo da dabara in ma baka haddace ba daga amma din nan zuwa inda za mu yi sauka yanzu ka daure ka ga duk kafin a zo duk surar da za a yi tafsirin ce ka tabbatar ka haddace domin ka rika jin ɗanɗano da garɗi yayin da kake sallah an fahimta da jago shi ne za ka sallah ka tana da garɗi yayin da kake yi ba ta dame ka ba amma kuma su ne muke da dawudi a cikin su daga amma zuwa na sai mafi yawanci ana yake sallolin to ka yi kokari ka ga ko da ba ka rike manonin ayoyin baya da aka yi ba to daga amma zuwa saukar mu ya zanto ka rike manonin zai taimaka ma imanin ka zai haɓaka matuƙa to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana jaza'an min rabbika sakamako ne daga ubangijinka a ƙara kuma kyauta ce isaman wanda zaka ce ya isa da kanka sai Allah ya ce رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يفوق الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Allah yake rabbi samawati wal ardi kamar ka tambaya waye zai yi wannan abu sai Allah yake shi ne ubangijin sammai da kasai kaga ana ta bayanin tauhidi rububiyya ubangijin sammai da kasai wa ma baina uba da abin da yake tsakanin su me yasa aka ce sammai da kasai sai a ce abin da yake tsakanin su domin a gaya ba wanda ya yi sama da ƙasa ya ba da abin da yake cikin wato wanda ya zo ya gina gida ya gina wani abu a cikin gidan ya ba ka ai abu ne mai sauki an fahimta da kyau ko domin duk gaba ɗaya gidan abin da yake cikin gidan bai kai gidan ba to ɗaukar wani abu a cikin gida ya zuku shiga da mutum gida kawai ya kalli wata bankar sa mai zona ya ce ɗauki wancan ya kalli wani abu kaza wata in bada ya ce ɗau wancan abu ne mai sauki a gurinsa an fahimta da kyau ko to shi ne ake tuna mana cewa shi ne ubangijin sammai da kasai to dan ya ba ka abin da yake cikin su ba abu ne mai wahala ba a gurinsa shi ne yake ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakaninsu la yamlikuna minhu khitaban ba wanda zai mallaki wata magana a gabansa a gudu a gurin Allah ka ce wa barka ta ka tanadin da zaka gaya wa Allah ba ya wa Allah haka an fahimta da jago ya Allah yake yau ba ya komo ruhu ranar da ka tuna yinin da wato ya komo ruhu mala'ika jibril ne zai tsaya dama ya zo da wannan sunan ko a ruhu ko ruhul qudus ko ruhul amin duk ya zo da wannan sunan alqur'ani قل نزله روح القدس ko ko kuma nazala bihi ruhul amin tanazzalul malaikatu wa ruhu saboda haka duk wayannan sunayen ya zo da yau mai kuma ruhu ranar da malaika jibril zai tsaya wal malaikati da sauran malaiku saffan su zau zau la yatakallamuna ba wanda zai yi magana illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya ba shi izini wa qala sawaban kuma ya tashi magana gaskiya zai faɗa ba a ƙarya a gaban Allah shi ne wakalar sawaba shi ne wasu malaman tafsiri suka ce kawai abin da mutane da za su yi magana abin da za su rika cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ita ce sawaban nan wasu kuma suka ce a can gurin da aka ce la yuliku na minhu khitaban ba wanda ya iya magana a gaban Allah wa qala sawaba malaiku ne dai za su yi don ba wanda ya iya magana a gaban Allah sai wanda Allah ya ba wa izini yawon barizun ko la ya fa'ala la minhum shay liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar Allah da kansa zai ta tambaya yau mulki na waye malaman tafsiri suka ce bayan shekara arba'in shi ne kamar yadda muka faɗa a kan kwanan su a shekara arba'in suka ce da aka ce tsakanin busa ta farko da ta biyu Allah yana tambaya waye ne mulki yau ba wanda ya sai amsa ko saboda haka Allah da kansa zai ba wa kansa amsa ya ce lillahi alwahidin qahar mulki ya tabbata ga wanda yake daya yana tilo wanda yake ya fi karfin kowa to shi ne Allah madaukakin sarki yace zalika al-yawmul haq wannan yinin shine yinin gaskiya fa man sha aduwan da ya ga dama ittakhadha ila rabbih ma'aba yankin makoma ta koma zuwa ga ubangijinsa abin nufi ka koma ga Allah in ka ga dama in ba mutum ya ba Allah ba wai wai wato wato mutanen boko kaiwa ba ko yan gidan ku kanka kaiwa kanka kaiwa kawai taimaka ma ake dan ka zama mutumin kirki ka ji daɗin rayuwa amma ba wai dan wato kasancewarka na manzan nan da kake ka zama kan ana ganin za ka ba wani tangar a wajen shiga aljanna ba in yayi yayin da ba abin da Allah zai ma so ake ka zama mutumin kirki domin ka amfani kanka ka amfani al'umma domin haka ake so kowa ya zama to shi ne Allah madaukakin sarki yace ba man sha'a ta kada ila rabbihi ma'aba wanda ya ga dama ya riki makoma zuwa ga ubangijinsa sai Allah yake إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Allah ya ce inna hakika mu anzarnakum mune muku gargadi mun muku gargadi azaban akan wata azaba kariban wanda za ta zo kusa kamar ka ce yaushe sai Allah ya ce yau mai zurul mar'u ma kaddama ce da ranar da mutum zai ga abin da hannunsa ya gabatar wa yaqulu al-kafir a wannan ranar ne za ka ji kafirai suna cewa ya laishe ni eh haka yi tuna kun tutura wa ina ma ni ma in zama wannan tirbayar domin za a yi wa dabbobi hisabi wadda ta ce ku yi wata tarama Allah in wannan ba ta da kaho Allah ya mata kaho a lokacin a ce tarama bayan ta rama duk an gama mutum zalim sai Allah ya ce kunu turaba duk ku zama turbaya to sai kafirai ce ya Allah ina ba mu ma kamar da mu turbayan nan ba zai yi ba kuma saboda haka hisabi ne zai biyo baya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ya bi mana muna roƙon Allah da sunan sa kai alfarku mun ka madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatunsa na da kai kamar yadda muka fara izu na 59 yau insha Allah mun taho gangara akwai na gaba ya nan ba da alaji garba bashir tsaraye kafin mu tafi hutun hutun sallah ya ba mu dubu ashirin da ya buɗe mana asusun mu dama gaskiya wani ba za mu sosai saboda haka ya buɗe mana asusun mu da dubu ashirin a da za mu fara tawa insha Allah ta'ala daga yanzu kofar mu a buɗe take za mu tara ɗari da kwabo wanda za mu yi walima da shi zuwa domin an taho gangara akwai ranar da za a iya yin zuwa uku hudu ma dangane da um, tafsirin insha Allah ta'ala muna sa ran za mu yi don gode wa Allah madaukakin sarki da tawassuli da wa'annan ayoyin da muka biya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka rama mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka hadar ma Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsaloli da tashi hankali Allah ka maganta mana su da abin da ya fi karfin mu ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka ba mu damuna mai albarka muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin su Allahumma amina fi awqatina wa aslih haymatana wa la tu'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين